وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه يا malarta wannan karatu mai albarka wato na littafin waɗan imam malik ina yi ma kowa sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to insha Allah a irin wannan rana ta litinin wato biyar ga watan sha'aban hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta yi daidai da sha biyar ga watan Fabrairu miladiya annabi isa dubu biyu da ashirin da hudu to insha Allah za mu dasa mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya wanda idan masu sauraro ba su manta ba a satin da ya gabata mun gama bayani ne akan babi wanda yake yi mana magana akan al'amalu filwudu'i ma'ana yadda ake yin aiki a wajen alwala to kuma wannan babin da muka gama ya yi mana cikakken bayani da yanayin abin da nassi ya zo game da alwala da abin da asari ya zo daga wajen sabon manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi game da alwala da kuma a maganganun imamu malik rahimahullah game da abin da ya shafi alwala to yanzu insha Allah kai tsaye za mu shiga a cikin باب باب وضوء النائم اذا قام الى الصلاه بابي اتكن بيان الولن ميين بچي اذا قام الى الصلاه ma'ana idan ya tashi zai yi sallah mutum ne ya kwanta ya samu kanshi a cikin halin bacci to sai ya tashi zai sallah to ya al'amarin shi zai kasance ba mamaki lokacin da ya kwanta din ya kwanta yana da alwala to cikin biyu ɗaya ɗaya ko dai da ya kwanta ya baccin nan ba mamaki baccin nashi ya nauyi to kaga idan ya nauyi babu makawa dole ya an sake alwala ko kuma kila ko da aka kwanta din kila baccin bai nauyi ba ko da ya yi tsawo amma bai nauyi ba in ya yi tsawo ne bai nauyi ba malamai suka ce an so a sake alwala idan aka yi irin wannan baccin Awa idan kuma bai yi tsawo ba bai yi nauyi ba to wannan lafiya lau mutum zai iya tashi ya ci gaba da ibadar shi ba tare da ya canza wannan alwalan ba. To wane irin bacci ne wannan? Shi ne wanda mai yin wannan baccin yake jin wanda yake shigowa inda yake da wanda yake fita. To kaga wannan baccin ba shi da wani iskali yana nuna cewa wannan baccin bai nauyi ba. Amma wanda ya nauyi ko wallazi la yash'uru sahibu zalik shine wanda ne yin wannan baccin bai jin wanda yake shigowa a inda yake kuma bai jin wanda yake fita to kaga wannan baccin ya yi tsawaita kenan ya yi nauyi to irin wannan baccin ake nufi sai addabani yaya yaya ya yi mana wani hadisi an malik ya an so daga imamu malik an abin zinat imam malik ya anso daga abu zinad ana abi huraira abu zinad ya anso anil a'raj abu zinad ya anso daga a'raj ana abi huraira shi kuma abu huraira shi kuma abu huraira ya anso daga a'raj kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzo Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya gaya mana idan sai kaza a dukkan min launi idan dan ku ya farka daga baccinsa mutum ya samu kanshi a halin bacci sai Allah madaukakin sarki ya bashi iko sai ya farka to manzo Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya ce fal ya bisliya da qabla ay yudkhila fi fi wabu'ihi to lallai mutum ya wanke hannunsa kafin ya shigar da wannan hannun a cikin ruwan alwalan nan manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi ya gaya mana menene dalilin haka manzo Allah ce fa inna ahadakum la yadri aina ba ta tiyaduhu domin ɗayan ku ai bai san a ina ne hannunsa ya kwana ba ba mamaki hannunsa ya fada a wani wuri lokacin da yake bacci domin shi din mai yin bacci kamar ana cire mai ruhi sane illa dai daga baya Allah madaukakin sarki yana dawo mai da shi sabanin mutuwa to kaga idan mutum ya bacci ba mamaki kila ya jefa hannun shi a wani wuri wanda kila ya taba wani abu ba mamaki idan ya taba wannan abun lokacin da ya zo zai yi wata mu'amala ta alwala ko ta wani abu idan ya sa hannun shi a cikin wannan ruwan alwalai ba mamaki kila hannun shi ya fada akan wani abu mai cutarwa ko to kaga idan bai wanke ba to kaga zai iya samun cutuwa ta wannan dalilin da dai ire-iren wa'innan abubuwa haka wa'inda ya su zama na cewa ko kuma ya sa ila hannun shi ya fada akan wani abu wanda ba mai tsarki ba to ka ji ire-iren wa'innan matsatsalin shi ya sa manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yake gaya mana cewa lallai kada mutum ya sanya hannun shi a cikin ƙwarya ko kwano hikima a nan mutum ya fara karkata wannan batibin ya fara wanke hannunsa idan ya wanke to sannan idan zai yi alwalai daga baya yana iya tsoma hannun shi din bayan dama ya wanke hannun kafin ya shigar da shi a cikin mazubi cewa da fani hadisi na talatin da bakwai ya ce kuma ya yi man wani hadisi an malikin ya an so daga imam malik an zaidu bin aslam imam malik ya anso daga zaidu dan aslam ya ce anna umar ibn al-khattab hakika sayyidina umar dan khattab qala ya ce idza nama ajukum mudta ji'an idan ɗayan ku yayi bacci har ta kai da cewa yayi baccin nan yana a kwance hal ya tawadda to lallai ne tun da ya yi baccin nan yana a kwance to lallai ne ya sake alwala awa saboda ya kwanta ya yi bacci ma'ana dai almafhum a nan idan mutum ya kwanta kamar dai baccin ba ya kwance ba ne ke hukunta sake alwala ma'ana idan mutum ya yi baccin baccin bai nauyi ba bayan ya kwanta ɗan sama-sama, to wannan ba zai zama da cewa albanarsa ta warware ba. Idan ko, ko da a zaune baccin in dai ya yi nauyi, to lallai zai sake alwala saboda ya yi ta hayyacin shi bai san halin da yake ciki ba saboda nauyin baccin. Ba wai kwanciyar bacci hukunci, a'a gwargwadon da yadda baccin ya yi nauyi, ko rashin nauyi shi ne hukunci a wajen maganar sake alwala ko rashin sake ta. to sai hadisi na talatin da takwas ya ce wa dafani ya ce kuma ya yi mana wani hadisi an malikin ya an so daga imamu malik an zaidu bin aslam ya an so daga zaidu dan aslam ya ce an na tafsira hadhihi da aya hakika fassarar wannan aya wadda za mu karanta yanzu a karatu in ji zaidu dan aslam wata aya ce da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ma'ana ya ku masu imani idan kun tashi za ku je ku yi sallah to fagusulu wujuhakum to lallai ku wanke fiskokinku wa aydiyakum kuma ku yanke hannuwan ku ilal marafiki hayya zuwa mirfaki ilal marafiki hayya zuwa mirfaki ya zuwa ƙarshen gaban gwiwa nan ne mirfaki wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum sai ku sha sai ku shafi kanku da kuma wa arjulakum kuma ku wanke tsawawunku ilal ka'abain har ya zuwa idanuwan sawu idanuwan sawu saboda ita shafar kai ne ake shafa saboda ayyuka Allah madaukakin sarki cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ba wa arjulikum ba ba wa arjulikum ba da zama wa arjulikum da sai zama adadin bi ru'usikum idan da ya samu kisira to kaga ba kisira bane wasali sama ne to yana nuna mana adafi ne na maganar da Allah madaukakin sarki ya ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum kenan illa dai an yi takdimin wa'annan guda biyu ne da fiska da hannuwa shi ita kuma kawa sai aka yi ta akhirinta aka faɗe ta a can ƙarshe amma adafin yana da alaƙa da wujuhakum da aidiyakum awwa kaga kenan shafa ɗaya ce ake yi a cikin alwala gaba ɗayanta ma'ana shafa kai da dai Allah madaukakin sarki cewa wa arjulikum to da sai ya zama adadin shafa kai din da sai ya zama da shafa biyu wankewa biyu kenan an fahimta to a takaice dai sha wanke gabobi uku ake wankewa ɗaya kuma a shafa shine kai to shine yace anna zalika hakika fassara wannan ayat idza kuntum min al idan kuka tashi daga wuraren kwanciya ya ani annau abin da yake nufi bacci kada yaya sai yaya ya ce kada malik shi ma imam malik ya ce al'amuru indana mu dai hukunci a wajenmu ma'ana al'amuru indana hukunci a wajenmu wanda muke yin aiki da shi annahu la yatawadda'u min ru'atin cewa mutum ba zai sake alwala ba saboda jinin da ya fito daga hancinsa shine haɓo kenan da hausa ko wala min darin ko kuma saboda wani jini da ya fito daga jikinsa ko da ƙaho aka yi mai aka hijaba shine a tsaga mutum a ɗaura mai ƙaho ko to kage jini zai iya fita ta wannan a hijamar da aka yi kahoton to kuma ga jini na tasa ne to lallai imam malik ya ce hukunci a wajenmu saboda fitar jini ta hanyar shi wannan haɓan ko kuma ta hanyar fitar shi a jiki ko kuma aka yi tsada bayan ka yi alwala sai aka yi ma tsada kila irin ta gado din nan ko aka yi bille ko aka yi kalangu gwargwadon da yadda ake yi kila a gadon ku to wannan dalilin bai sawa a sake alwala wala min qaidin yasilu min al-jasadi haka zalika ko kuma saboda wani ruwan ciwo wanda yake gangarowa a jiki to duk wa'innan dalilan ba sa sawa a a sake alwala an fahimta shi wannan ruwan ciwon ko ya yake in dan ya fito daga jikinka ba zai sa a a a ce za a sake alwala ba an fahimta ko shine sai ya ce ولا تودوا إلا من هدف يخرج من ذكر أو دبر mutum ba zai sake alwala ba sai dai saboda wani hadasi da ya samu wanda shi hadafin nan ya fito daga kafan zakari shine kamar misali fitsari ko kuma maziyi ko kuma kamar misalin mani a cikin wani sashi daga cikin halaye sai ya sami fitowar fitsari ko mazi ko kuma mani to ko waji da makamantan irin wa'innan to shi ne dalilin da zai sake alwala auduburi ko kuma abin da yake fitowa daga kafan dubura wa huwa daga iduwar rihu walau bila saut shi ne bayan gari ko kuma mutum ya yi rihi ko jaririn ba ta yi ƙara ba in dai ta fito daga jikinsa to wa'innan su ne dalilan da suke sawa a canza alwala ce aunon ko bacci amma baccin faƙilun shi baccin mai nauyi ake magana kamar yadda na waɗi baku a tun farkon fara karatun an fahimta a wato amma shi bacci yana daga cikin asbabu ne ko dalilai ne tunda mutum ya kwanta ne ya fita wani ya shiga irin wani yanayi tunda shi kanshi ai akwai al'ahadasu akwai al'asbab akwai ainihin su karuruwa akwai kuma dalilansu kaga in ka ce al'adas su ne kamar fitsari kamar bayan gari kamar bi kamar fitowar mazi kamar fitowar mani idan ka ce kuma al'asbab kamar mutum ya bacci mai nauyi ko kuma mutum ya suma ko kuma mutum ya samu batan hankali ko dai makamantan wa'illa su dalilai ne wa'inda suke kawo kan dalilai ne abinda ya sa aka kira su da dalilai ai tana iya yiwuwa mutum ya kwanta bacci har ya tashi din kila bai samu karin ba ko amma saboda ba tabbaci ya yi bacci in ma ya samu karin bai sani ba kila rihi ta hito mai bai sani ba to wannan shine dalilin da ya sa ya zama sababi kenan da zara an fahimta to wannan shine hadisi na talatin da takwas sai hadisi na talatin da tara kuma wannan hadisi na talatin da tara din nan shine na ƙarshe ki wadda kuma ya yi mani wani hadisi an nafi'in ya so daga nafi'u ta anna ibna umara nafi'u ya ce hakika abdullahi dan umar kane na mujalisan abdullahi dan umar ya zamo yana yin bacci a zaune sun mayu sanni wa la ya tawaddau sannan ya sake alu sannan ya salla ba tare da ya sake alwala ba to kaga kamar yadda na waje shi da hukuncin bacci ba wai a yi shi a kwance ko a zaune ba a nauyin shi shi ne hukuncin shi kurin an fahimta shi ma tun da kaji an ce shi abdullahi dan umar din ya yi bacci yana a zaune kuma ya zo ya yi sallah bai sake alwala ba to wannan yana yi mana nuni a bisa cewa lallai wannan baccin nasa bai nauyaya ba tunda da ya nauyaya da labudda min i'adatul wudu babu makawa dole ne sai ya sake alwala saboda dalilin nauyin baccin da zaran mun fahimta yawa saboda haka sai mu san cewa shi bacci bayin shi bane matsala a nauyin shi shine ake itibari da shi yawa tun da yayi magana idan ko da bai nauyi ba in yayi nauyi yustahabbu min wudu in ji malamai ko to wannan shine karshen wannan babi da muke a ciki sai za mu tashi akan babi na sha ɗaya ma'ana babu duhuri lilwudu'i babi a cikin bayanin tsarki idan za a yi alwala shi ne hadisi kuma na arba'in a cikin littafin ya ce haddasani yahya yahya ya yi man wani hadisi an malikin ya an so daga imamu malik an sabwana bin sulaim imam malik ya an so daga sabwan dan sulaim an sa'id bin salamata bin ali bin al-arzaki azraki ya an so daga sa'id dan salama wanda yake daga alu bin al-arzak an al-mugirati bin abi burdata shi kuma ya an so daga mudiratu dan abu burdata wa huwa min bani abdiddar shi kuma yana daga cikin ƙabilar banu abdiddar fi annahu sami'a aba hurairata yaqul hakika shi ya ji abu huraira Allah ya kara mai yarda yana cewa ya rasulullah ya manzo Allah inna narkabu fil bahri Hakika mu mun kasance muna hawa jirgin ruwa a cikin teku, wala hamilu ma'anar kalila minal ba, kuma hakika muna ɗan ɗaukar ruwa ɗan kaɗan tare da mu, ma'ana ruwan mara yawa, an fahimta? Fahimta wadda ana biyu a fushina. ya ce abu wuraira ya ce mu annabi idan muka ce za mu alwala da wannan ruwan domin yi ibada karshen ta sai mu zo mu jiƙe shi to afa na tawadda'u bihi shin za mu yi alwala da wannan ruwan ne in mun jiƙe shi kuma ya zai me hukuncin ko shine abu wuraira yake so ya gane haka a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a game da shi ruwa idan aka rasa ai akwai hukuncin taimama domin malamai suna cewa a taimamu taharatun turabi ya tunko ita taimama wata alwala ce wacce ake yi da ƙasa illa dai ita kamar tamfurari ce tunda samun ruwa da wasu dalilai duk yana sawa ta ɓaci kuma duk abin da yake warware alwala yana bata taimama ta hada kuma da samun ruwa to a takaice dai shi ruwa malamai sun yi malamai sun yi magana da dama game da ruwa idan mutum yana kan halin tafiya malamai suka ce wa juzu shira'uhu ko bima la yuhitu bimalihi ya halatta ma mutum ya sai ruwa domin ya yi ibada da abin da ya san ba zai raunata ajihunsa ba. An fahimta? Sai ce, waƙabulu laƙabulu sama ne, kuma an san ruwa daga abokan tafiya idan aka baka domin ibada ya halatta laƙabulu sama ne. amma ba an san kuɗin ba, an fahimta ba dole ba ne ka aishi kuɗin, saboda abin da shari'a take gudu nan gori. Nan mutum idan ya sai ruwan alwala za a iya wata ‘yan rigima ta haɗa ku ya ce nan ma ruwan alwala hannu na sai ba. To amma idan ruwa ko ya ɗauka ya baka kai wata ibada to dan ya ce ya baka ruwa to dama ruwa wani abu ne da dan ka ba mutum ruwa wani abu ne ko wata matsala ce babu wata matsala dan ka ba mutum ruwa amma dai an san kudin ruwan ba dole ba ne saboda kada mutum ka an sa ya je goron tama to shi kenan sai abu huraira ya kawo manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi uzuri ya ce to idan muka yi alwala da wannan ruwan za mu jike shi faƙa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce huwa tahuru ma'uhu shi ruwan teku mai tsarki ne alhillu mai tatuhu kuma duk mushen da ke cikin teku wannan halal ne duk mushen da ke cikin teku cin salalle abin da ya sa sayyidina abu huraira ya kawo wannan koken wajen manzo Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi game da shi ruwan dalilin ruwan teku ruwa ne mai zarfi yana da zarfi to kaga an samu canzawar kala a ɗanɗano kuma ma har akwai inda aka ji yana ɗan ɗoyi-ɗoyi yana ɗan tashi ba irin yadda ruwan da aka sufanta mana bai ibada da shi ba to shi ne dalilin da manzan Allah ba shi amsar da ya ce ruwan shi duk ruwan teku mai tsarki ne kuma duk mushen sha ne to a nan kafin mu ci gaba zan yi bayani game da abin da ya shafi mushen teku a waje abin da kaman kifi kaman dorinar ruwa kaman kwaguwa kaman dai duk ire-iren su in dai mutum zai iya gyarawa shi in dai abin da bai cutarwa ne to ko ya mutu in dai a cikin teku ne mutum zai iya fi abin da zai hana ya ci wannan abin sai dai idan ya ware wari to wannan warin da ya wara shi ya maida shi ba za a ci ba ba wai dan ya mutu din ba da zara an gane akwai wannan hadisin duk da dai gaskiya rarrauna hadisi ne kuma malamai sun ce rarrauna hadisi ana yin hadda imamun nawawi ko imamun nawawi ya ce shi rarrauna hadisi za a iya yin amfani da shi ne a wajen abin da ya shafi falala da kuma targib da kuma tarhib da wajen falaloli da wajen abin da ya shafi kwaɗaitarwa da wajen abin da ya shafi tsoratarwa wannan hadisin nake so in yi magana da shi malamai sun ce kwatkwata in dai da shi za ka kafa hujja to ba za ka ba a hukunci da shi ba da aka ce manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce uhillat lana maitatani ko wadda mali fa ammal maitatani fal jarad wal hutu ko wa ammal damani fal dal wal kabidu malamai suka ce ba za a iya kafa hujja da wannan hadisin ba domin a ci fara ko a ci kifi saboda shi hadisin rarrauna ne hujja furin hadisin da ya inganta da annabi yake cewa huwa tahuru ma'uhu alhillu mai sattu to wannan a wajen abin da ya shafi kifi kenan an fahimta a matsayin ka na mai neman ilimi kada ka kafa hujjar hukunci da wannan hadisin in dai da shi ne ba za a yi amfani da shi ba saboda abin da ya shafi hukunci ne ba wani abu ba ne da za a nemi falala sai kuma ita fara inda ta halatta ta halatta a ita ma ba don wai wannan hadisin ba saboda rauninsa a abinda za a iya kafa hujja da shi a an su wani hadisi daga ibn abi aufa ya ce ga zauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saba a gazawatin na akulu ma'awul jarada mun yaƙoƙi bakwai tare da manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi amma a yaƙoƙi guda bakwai ɗin nan duk muna kama fara mu ci tare da manzan Allah to kaga wa'annan hadisan guda biyu su ne ingantattun hadisan da suka halarta cin mushen ruwa da kuma fara amma ba wannan wanda ya zo a cikin littafin bulugul marami ba shi wannan inda shi ne ba za a kafa hujja da shi ba domin malamai sun ce rarrauna ne. to yawa shine ɗan alhillu mai kasu sai hadisi na arba'in da da ya ce wajen tsani an malikin kuma ya yi mana wani hadisi daga imam malik an ishaqa bin abdullahi bin abi talhata ya an so daga ishaqa da abdullahi da abu talhata an humaidata binta abi ubaidata bin bin farwata ya an so daga humaidatu ya abu ubaida shi abu ubaida din dan farwa ana khalata ya an so daga kawunta ma'ana ɗan uwan uwa shine khala a a alha subhanallah an innata kenan ɗan uwan uwa ita ce khala kamshata binti ka'abin bin malik ita ce kamshati ka'ab yan malik wa kanat ta ibn abi qatadat al-ansari ta zamo tana a ƙarƙashin abokata da a ansari annaha abarata haƙiƙa ita ta ba ta labari ta ce anna abakata data haƙiƙa abokata data da hala alaiha ya shigo wajenta to da ya shigo wajenta fasauka batila huwa bu'an shikenan sai ta zubo masa ruwan alwala da ta zubo mai ruwan alwalan nan faja'at hirratun sai wata mage ta zo litashriba minhu litashraba minhu domin ta sha daga wannan ruwan fa asgala hal ina to shikenan sai abu ta da ta sai karkata mata wannan mazubin da ruwan yake ciki hatta sharibat hatta sha qalat kabshatu to da hakan ta faru shi kenan ya karshe ta ce fara ani anzur ilayhi shi kenan sai shi abu kata da ta sai ga ina kallon shi ya wannan abun mamaki ya kasance an kawo mai ruwa domin ya alwala kurin wai mage ta zo kurin sai karkata mata wannan matsirin sai ta sha ta kusha ta tayi kuma gashi zai alwala da wannan ruwa fakala sai ce a ta'ajabi na yabnat akhi washin kina babakin yin hakan da nai ya ce ya ce diyar dan uwana kina yin mamakin kasancewa haka amma dan uwan dan uwan sahabi ne fa qultu na'am shikenan sai na ce eh فقال سيتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله تيراد عن إن شاء الله ثبتها قريش ياتي إن حقيقة إتما جي ليست بنجسة بنجسة بجي إنما هي من الطوافين عليكم حقيقة إتما تتنا دقشكين أبوان دسكي يمكو هجماني سكي زاقيا بكم awa suke dan shiga cikin ku suke cuɗanya da ku aw dawafat ko kuma shakkun minar rawi ko cewa dawafat ya faɗi jam'in magunan ne a wajen ɓangaren mazan maguna ko ko matan maguna don aka ce minar dawafi na ana nihin maza in aka ce minar dawafat ana nihin mata domin sinnau shine mazuru ko shirrotu ita ce mage. To wannan an samu shakku daga shi mai ruwa ya hadisin. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mina dawafina aw dawafat wallahu alamu shi ma ya yi shakku. To wannan shine hukuncin da ya faɗi. To akwai wani malami ya ce addawafina ai abin da ake nufi da addawafin kuran abin da annabi yake yi kuran masu yi maku hidima su zo su ɗan ɗan ke su ebe maku kewa su ɗan sa saboda mage ai haka zaka ko da yaushe manyan ciki ce ta zo ta yi can ta yi can ta yi can a takaice in dai ba bakinta ne ke da dasa ba hukuncin ta ɗaya da duk sauran dabbobi in dai ba bakinta ke da najasa ba to wannan baya sawa a ce dan mage ce wai a ce wannan ruwan ya ɓaci don tasowa baki in dai ba najasa ba za ka ji kyamar sha ko wani abu lafiya launi a wajen ma abin da ya shafi ibada shi ma wannan lafiya lau za a yi ibada da wannan ruwa dan mage ta sha bai da wata matsala ƙara ya yaya ya ce ƙara malik imam malik ya ce la ba'afa bi zalik to babu laifi da wannan illa ayyura ala famiha najasatun sai dai idan an ga wata najasa a bakinta to ganin wannan najasar da za a bakinta wannan najasar ta bakinta ita ce za ta iya canza hukuncin ruwa idan ta kai ha- an canza hau- ha- ya ya canza daga kalashi amma don kasancewarta ma- mage idan bakinta lafiya lau to ruwa ma lafiya lau ba da dasa ba ne in ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gani shi. Sai hadisi na arba'in da biyu cewa da fani an malikin kuma ya yi mana hadisi daga imam malik ce an yi ayyadin sa'id ya an so daga yadan sa'id an muhammad bin ibrahima bin al-harith at-taymi ya an so daga muhammad dan ibrahim dan harith at-taymi ce an yi ayyadin abdurrahman bin khadim ya an so daga yadan abdurrahman dan khadim yace anna umar ibn al-khattab haƙiƙa sayyidina Umar dan Haddad haraja fi rakabin rakbin ya fita a cikin wasu ayari wata rana tafiya ta hada su to shikenan sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fita shi ma aka yi tafiyan nan tare da shi a cikin ayari fihim amru bin al-as a cikin wa'innan ayarin akwai amru ɗan as hatta waradu hawgon ya ce har sai da suka shiga cikin wani tafki faɗa al'amru bin al'as da suka shiga cikin tafki nan sai amru ɗan as ya ce lisa'ibin hau ga shi ma'abocin wannan tafkin an gane shi abu ɗan arɗin yake ce ma ma'abocin tafkin ba shi sai na umar ba yana dai cikin ayarin yake cewa ya sayi bala haudi hal tarudu haudaka siba ya kai ma'abocin wannan tafki shin zakuna da sauran dabbobi na daji masu farauta suna shigowa cikin tafkinka domin shan ruwa kaga idan suna shigowa su sha muhe mu hannu mu ƙi shiga wannan tafkin mu ce za mu yi amfani da shi. Fakala Umar bin al-Adda sai sayi na Umar da da bai ce ya sayi balhau ya kai mu abocin wannan tafki la tuhbirna kada ka ba mu labari. Ma'ana abinda sayi na Umar yake so ya nuna ka ban mu akan yaƙinin mu na asali domin kada ka kawo mana wani shakku. kada ka ce za ka ba mu wani labari ba mu bukata ce fa inna da rudu ala ba. hakika muna shiga mun saba idan muka zo muna shiga idan irin wa'innan ba ɗin dabbobin daji masu farauta idan suka shiga sai mu zo mu ma mu shiga wata rudu alaina kuma su ma idan muka shiga muka yi ta su ma suna shiga saboda haka ba mu bukatar wani labari kurin wannan ruwa ka a ba mu labari saboda ka a zo a sa mana shakku kurin a bar shi a mai tsarki ne an fahimta shi a rubin al'as shi so yake gane tsarkin ruwan saboda ka a shiga haɗari a wajen ibada shi fatsayi na umar ya ce tun da suna shiga bayan mun shiga mu ma muna shiga bayan sun shiga ba mu bukatar jikurin abin mu akan yakinin mu mai barci ne kamar yadda kuma dama na shawadi maku shi hukuncin ruwa dama shi yana nan a hukuncinsa an fahimta kuma domin imam malik ya ce imam malik ya fada ya ce shi ruwa mai tsarki ne muddin wani abu bai canza shi ba ko kuma in ce ma manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi daga wa'innan nau'o'i na kalolin nasa guda uku mun karanta mun maimaita mun sha karantawa sai hadisi na 43 cewa da fari an malikin yayi man wani hadisi daga Imam Malik an nafi ya so daga nafi'u ce anna Abdullahi bin Umara hakika Abdullahi dan Umar kana yaqul ya zamo yana cewa in kana rijal wal nisa'u fi zaman Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yatawadda'una jami'an hakika lallai maza da mata sun kasance a zamanin manza Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi suna yin alwala baki daya to game da alwalan nan baki daya ka za mu ga to ai ba jinsi daya bane ya za a ce ga maza ga mata kuma a da ana yin alwala a guda to wasu daga cikin mutane sun ce da wasu daga cikin malamai sun ce ai ka nuna tawadda'una jami'an fi mawdi'in wahidin ar-rijal ala hidatin wan nisa'u ala hidatin sun zamo suna yin alwalan ne a wuri daya amma mata suna yin wannan alwala a bisa kadai ta su yi su kadai su ma maza suna yi a bisa su yi ta a bisa kadai ta su su kadai ma'ana ana nufin ko da aka ce a wuri daya gurin ne daya yanzu misali kamar misali kamar yanzu ku shiga cikin gida kamar nan hizbi nan inda muke kamar a ce za mu iya cewa duk guri ɗaya muka kwana da maza da mata amma ma'ana ɗakin mata daban ɗakin maza daban amma a ma'ana guri ɗaya muka kwana duk guri ɗaya muka eh dai ma'ana a gurin kowa da inda ya kwana to malamai sun ce wannan shine ma'anar wannan hadis to haka ma shi ma malam sununi ya ce an fahimta ya ce kanan rijali ya tawagga'una wa ya zahabuna sun maya a cin nisa'u fa ya tawagga'un kaga irin ma'anan magana malaman farko da suka wadi kenan maza ɗin su suke zuwa su fara yin alwala idan sun gama sai su ma matan su zo su tasu amma da aure ɗaya shine ma'ana a wuri ɗaya ba wai a zo a cakuɗe ɗeniya tsakanin maza da mata ba in ba a wajen ɗawafi ba ko wajen cincirin do a bisa irin lalura ba wani gudu ya halatta a ce maza da mata sabu amma in ko wajen ɗawafi ne ko mun taɗawarka za ka iya jin mace a jikinka ko mun taɗawarka za ka iya kana ibadar ɗawafi kurin ba ma ka sani ba dai ka ga matacce kurin rijim a jikinka to kaga wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta shi a haka to amma babu wani alaccin haduwan mata da maza in dai ba a irin wannan ba kuma wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki shi ya san dalilin da yasa ya halatta haka wallahu a'lam sai babun gaskiya nake ga mu samu tsayawa nan saboda yanayin lokaci saboda yanzu idan muka ce za mu shiga cikin wannan babin to gaskiya lokacin zai kuma wuce ƙarye takwas ɗin to saboda haka abinda muka faɗi daidai Allah ka sa mi tarayya a cikin lada ni da ku baki da abinda muka kuskure Allah Ubangiji ya yafe mana ya gafarta mana Allah Ubangiji ya ƙara mana ilimi mai amfani, Allah Ubangiji ka yayi mana ƙunci, Allah ka yayi mana damuwa, Allah ka yayi mana ɓacin rai, duk wanda yake da wata matsala ko yake da wata damuwa a cikin zuciya Allah ka yayi mai. Allah duk wanda yake da wata hidima yake so ya idasa ta Allah ka idasa mai, Allah ka iya mai da iyawarka, Allah abin da ya tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi. abin da ya wuya Allah ka hore mana shi abin da ya ɓaci Allah ka gyara mana shi marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuwa da muke da lafiya Allah tsaro mana lafiya kafin mu cika da addu'a in akwai mai tambaya mutum ɗaya ka ko biyu za a iya yin tambaya in ko babu to muna iya rufewa na'am to
kwakwalwa ta fi tana
Mm.
ina roƙon malam an samu dama a yau da wannan alwala da suka yi Mm.
ko a haɗa ko a kawo wani ba a nan ba
Mm.
sai malam ya Eh, kuma akwai fatan da wanda ba ma'ana tabbar tabbar ta alwala ya mu alwala dai a takaice ana yin amfani da wannan dai wanda aka an so daga sayyidina Usman din nan yadda ya sufanta yadda manzo Allah irin dai alwalar da kaga muna yi an fahimta tun da duk da aka ga wasu akwai masu aƙidar shafa kamar misali ayar da muka karanta akwai ana dan samun shizuzi ko akwai ruwaya amma sha za ta ba ta da wani ƙarfi ko a cikin ai akwai yanayin karfi za kuntum eh, ila kuntum ila salati wa gusulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa amsahu bi ru'usikum to akwai ruwaya da ta zo wa arjulikum me ko wa arjulakum duk da dai wannan ruwayar dai ba ta da wani inganci a cikin ruwayoyin Qur'ani wa arz kaga ko dai a warshi ne wa arjula kulli habsu ma wa arjula kulli duk irin wa'annan kirawo inda ake karanta gaskiya duk wa arjula kulli shi adafin adafin wa arjula kulli yana da alaka idza kuntum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi sai ce wamsahu bi ru'usikum kaga wannan magana ce daban wa arjulakum adafi ne na wanke fuska da wanke hannuwa zuwa murafukai da adafi ne na shafa sai Allah madaukakin sarki ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum to kaga adafi ne na maganar wankewa to saboda haka zaka akwai inda suke cewa sha- shafa biyu ce wankewa biyu to wannan fahimta ce mu dai gaskiya ba a kanta muke ba sai kuma game da irin shi ma don shafan huffi gaskiya sai an yi taka tsantsan wallahi tunda har yanzu huffin nan dai akwai shi shi da huffi na fata ne zauren maganar safa da ake safar safa shin shin dan Allah a jikin sh- safa dan Allah akwai fata ne an ce sharadi huffin da ake shafa shine wanda ya zamo da samansa da ƙasarsa akwai fata wacce take wacce take tsinkakka to ita ko safa na ga dai ana ta shafar safa to ni dai wallahi alamu abin da ya sa ban musa irin wannan ilimi kogi ne yawa gare ban san da abin da mutum ya dogara ba amma mu mu dai nan muna yin karatu ne a bisa mazhabar koyarwar Imam Malik ko to gaskiya a mazhabar Imam Malik babu wannan akan fata ake shafa to in kuma mutum so yake ya samu wannan ladai ko sunna akwai shi a kasashen Laraba ya sa a taumai da shi mana in an je umara ko haji kurin ya rika sa dan ya shafar da hujja To a takaice dai wannan dai alwalan ofisa dai wadda sayyidina Usman ya koya a wanke hannuwa zuwa kugu so uku a kurkura baki so uku amma duk wa'annan wankewa guda ɗaya tana isuwa in an gani a shaƙa a shaƙa ruwa so uku a tace so uku a wanke fuska so uku a wanke hannuwa zuwa murafukan so uku ko kuma a haɗa da murafukan so uku a shafar kai so ɗaya ko a dawo da shafar kai so ɗaya shi kenan sai a wanke gawa hutu a idan sawu A- afwan sai shafar kunne bayan shafar kai sai kuma a wanke ƙawawu zuwa idan sawu wannan alwalar dai ita ce ni dai kusan ita ce haka Sayyid na Usman ya ce haka zakalin al-Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wallahu alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين